الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan rana ta asabar shida ga watan ramadan hijiriya 1445 wanda ɗaya kirgen kuma 16 ne ga watan march 2024 yau shine majalisinmu na shida na tafsiri yau shine darasinmu na shida na tafsiri muna cikin suratul baqara wanda jiya mun tattauna wasu matsaloli a cikin suratul baqara mun tattauna aya ta 74 76 77 yau za mu tashi aya ta 178 insha Allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعدل بالعدل والأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara aya ta 178 yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisasu an rubuta muku daukan fansa kisasi alkisas shine almusawatu fil qatl wal jirahat wa fi alati alqatl shine a daidaita a lokacin da aka kashe a kashe a lokacin da aka jo wani ciwo a rama masa a lokacin da aka yi masa da dutse a rama masa da dutse a lokacin da aka masa da wuka in an tashi rama a rama da wuka a lokacin da aka yi masa da itace a rama kwatankwace da aka masa da itace inda ice aka kashe shi shi ma wancan an zo ramawa a kashe shi da itace shi da alƙisas ɗaukan fansa kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku kutiba anan bi ma'ana furida kutiba alaikumul qisas kutiba ay furida mun gane ko to shi qisasi kutiba alaikumul qisasu fil qatla ai fi sha'anil qatla tunda fa wanda suka mutu kam ai su kan sun tafi da su game da sha'anin su ne game da sha'anin waɗanda aka kashe to an ce a rama musu an ce a dauki fansa al-hurru bil hurri idan abin nan da aka kashe to in an tashi shi ma da za a kashe in da ya kashe da shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa a kashe bawa wal unsa bil unsa mace mace da mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un faman ufiya lahu min akhihi shay'un ay faman tanazala lahu waliyud dam duk wanda waɗanda suke neman jinin ƴan uwansu suka yi afuwa suka ce ba za a kashe kar a kashe wanda ya kashe dan uwansu ya biya diya kadai ko kuma wata giddiyan masu ce sun yafe wani kaso daga ciki ko su ce sun yafe ta duka mun gane ko to amma a nan gurin ana maganan su yafi cewa wanda ya kashe kar a kashe shi saboda wani kusanci ko wani dalili faman ufiya lahu min akhihi shay'un amma bayan sun yafe wannan basu kuma yafe diya da ake biya ba watakil diyan sai suka dauke wani kaso in miliyan 100 ne su ce a biya su miliyan 90 to faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yi afwa na daga dan uwan dan uwansa na wani abu ku duba fa musulunci ku duba fa musulunci shi ya kashe musu dan uwa Umar falahu min akhihi shay'un amma ana kiran wanda aka kashe dan uwan wanda ya kashe wannan raddi ga kawarij raddi da mu'tazila da suke cewa kaba'irudh dhunub tana cire mutum daga imani ya zama ba mumini ba to kaga dai wanda aka kashe ana cewa dan uwan wanda ya kashe ne ومن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف kai da zaka bi a biya ka fansa kudin diya na dan uwanka to ka bi shi wajen karban ka bi su da mutunci wa ada'un ilaihi bi ihsan kai kuma da aka rage maka to kai musu biya na mutunci kar ka zo kana musu walakanci kana biya su kadan kadan ka ce gobe za a bada kaza a zo a wuni ana binka ai kwana uku baka bayar ba adahun ilaihi bi isan karka manta kai da aka daga ban kafa zalika takhfifun min rabbikum wa rahma da ku al'umma wannan sauki ne daga wajen ubangijinku da kuma rahama akwai al'ummar da su babu maganan diya kawai dan kashe kashewa ne kawai haka za'a yi amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba su kashi uku ko kisasi ko diya ko afwa afwan ko duka ko wani kaso faman i'tada ba'da zalika wanda aka yi wannan yarjejeniyar da shi sai daga baya kuma yaje ya ƙara kashe wani daga cikin dangin wanda ya kashe musu dan uwansu ko kuma yaje kashe wanda aka masa afwan bayan 'yan uwansa sun yi afuwa bacin rai ya same shi ya je sake kashe wani shi kuma to falahu azabun alim yana da azaba mai radadi nan gudun akwai sabanin malamai me ake nufi da azabun alim shin wannan azabun alim fi duniya ne na cewa shi ma za a kashe shi ko kuma fil akhira ne zai biya diya ko za a yi wani abu shi kuma azabarsa tana gurin Allah saboda karya alkawari da yi a gaba Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun wannan kisasin da kuke ga ake yi a ce wani ya kashe wani shi ma aje a kashe shi wani ya karya hakorin wani shi ma aje a karya nasa wani ya balla kafar wani shi ma aje a balla nasa wannan abin da kuke gai a cikin kisasin nan hayatun rayuwa ce a ciki dan ku rayu ake yi dan kar a ci gaba da yi ne domin idan wani ya kashe wani aka kira aka kamo wanda ya kisan aka kawo shi gaban al'umma aka kashe shi to wani in yana shirin ya kashe wani ma gobe zai ce ba zai yi ba kun ga an samu rayuwar wanda ake so a kashe gobe ko ba samu rayuwarsa ba wani ma can za a ga an yi haka wani kan zai haka haka a ƙasar nan da da ake ɗaukar irin wannan matakan an zauna lafiya amma yanzu kowa yana yin abin da ya ga dama ba da dadewa ba fa lokacin abacha wannan asibitin mun nan mu anan Gombe specialist wanda da ana ce masa general hospital nan specialist wala muna zuwa mu kalli wanda aka kakkashe wanda suka yi fashi suka kashe mutane suka yi abin da din su an kashe su nan ake kawo su bayan dutsen mun nan nan gurin a harbe su sai a dauke su a kai su specialist sai a zubar kwana biyu uku suna zube a sa musu chemical din da ba za su ɓaci ba kowa ya zo ya ga ɗan uwansa ya yi identifying ɗinsa a ɗauke shi a dai aji abin ne shi nan gurin kuma a ta'addanci yana raguwa da yawa amma yanzu wanda ya sa aka kashe gari guda ma yana nan yana tafiya a bayan ƙasa har ma dattijan garinsa ne suke fitowa suna cewa an zalunce shi shine wani ne kalu ne ko menene namdi kalu an san duk barnan da ya yi da sanadiyansa zubar da jini da aka yi da kashe mutane da aka yi da abubuwan da ya haifar saboda cin mutuncin judiciary kwanan nake gaya muku dr abdallah mala abdallah sun zo shi da abokanansa nake cewa yanzu dan abin da ya rage mana a corruption da bai shige shi ba daga judiciary sai likitanci babu ƙarya a cikin wayan abubuwan su liki su su eh judiciary ta saura ai ko ba za a yi ba za su fada za su kuma yanke hukuncin kuma za su yi releasing rashin azartar da wani abu ba nasu bane kuma rashin zartarwan suna daukan matakin su su na iya nasu sai dai a take su a fi karfin su ba haka bane barista ko na ziga ku da yawa haka yake judiciary suna iya kokarin su amma sojojin da kake gani duk an mai da su 'yan siyasa 'yan sanda duk an mai da su 'yan siyasa shi sa insecurity yake garewa saboda an siyasantar da al'amarin amma in dai ana yi walakun filki sasi hayatun ya ulil albab duk kasan da ba a yi mahaukata ne yanzu najeriya da ba a ɗaukar matakin duk mahaukata aka tara mana saboda Allah yana magana da ulil albab ne walakun fil hayati qisasun ya ulil albab na walakun fil qisasi hayatun lalle a cikin qiyasi a cikin qisasi akwai rayuwa ya ulil albab ya ku masu hankali la'allakum tattaqun tsoron Allahnku hankalinku zai sa ku ji tsoron Allah in an kashe mutum ku dau mataki a kansa kuma wannan maganan in an kashe a kashe akwai shi a constitution fa akwai shi a constitution a rubuce kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwa violating fundamental human rights shine irin wannan ko razana ku aka yi ko razana ku aka yi cikin al'umma aka zo aka razana guri a ka'idan constitution na Najeriya wayanda suka razana din nan sai an zo an razana su suma amma yanzu akan hanyar mu a tara mutane a datse an san wanda suka yi su kashe kuma a kwana lafiya kuma a zauna lafiya eh mana an zauna lafiya yanzu ina shari'ar alkali yanzu ina shari'ar alkali an san wanda suka kashe wa'anda suka kashe shi lokacin da za a zo shari'a 'yan garinsu suka zo da san guda goma sha uku a lokaci guda aka ce wasu san sama da ashirin da wani abu ba falau ba fa ba fa me ne kasa da shi ne normal baristas ba ba fa baristoci ba ba fa abin nan ba fa san san san sama da ashirin da wani abu sun zo goyon bayan ƙarya a najeriya kuma har yau ba a magana kawai da ƙasa babu doka ba abin da ake yi to wannan kisasin shi ne musulunci ya fada walakum ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl lalle an saka muku kisasi a cikin sha'anin wa'anda aka kashe kaman al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd in da ya kashe a kashe shi da da bawa da bawa mace da mace wannan mafhumin aya din mafhumi na aya din zai nuna mana kenan nan an ce ɗa da ɗa in ɗa ya kashe ɗa a kashe shi bawa in ya kashe bawa a kashe shi to a nan gurin idan ɗa ya kashe ɗa ba mu da matsala za a kashe shi idan bawa ya kashe ɗa za a kashe shi za a kashe shi saboda inda za a kashe ɗa da ɗa min babi aula bawa in ya kashe ɗa wannan ba mu da iskali namiji in ya kashe namiji za a kashe shi mace in ta kashe namiji za a kashe ta wannan ma ba mu da problem wannan ma ba mu da problem ta amma in namiji ya kashe mace fa za a kashe shi idan ɗa ya kashe bawa fa za a kashe shi alasa duk karatun ya fito kun ga muka ce ɗa da ɗa ɗa in ya kashe ɗa za a kashe shi to bawa in ya kashe ɗa za a kashe bawa wannan ba mu da problem tunda yana ƙasa da wancan daraja in mace ta kashe mace za a kashe ta to in mace ta kashe namiji min babi aula za a kashe ta wannan babu da iskali to amma in namiji ya kashe mace fa idan ɗa ya kashe bawa za a kashe su to wannan sai aka samu sabani tsakanin malamai wasu suka ce eh za a kashe saboda Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida ya fada wa katabna ala ramma wa katabna alaihim fiha وَلَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ لِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ لِلْعَيْنِ وَالْأَنفَ لِلْأَنفِ وَالْأُذُنَ لِلْأُذُنِ وَالْأُذُنَ لِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ لِلسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ mm.
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ Mm.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi rai da rai nan bai bambance ba bai bambance ba shi yasa wasu ma suke ganin kamar wannan ayar katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi kamar ta soke wannan ayar rai da rai kawai aka ce rai da rai so da haka babba in ya kashe yaro a kashe shi bawa ɗa in ya kashe bawa a kashe shi namiji in ya kashe mace a kashe shi haka suka faɗa wasu kuma suka ce a ba za a kashe ɗa ba idan ya kashe bawa ba za a kashe namiji ba idan ya kashe mace magana mafi inganci shine ko ba ko ko sayyadin bawan nema ya kashe bawan za a kashe shi ko shi ya kashe shi za a kashe shi sannan idan namiji ya kashe mace za a kashe shi kamar kun tuna hadithin muslim wanda wani ba yahudi ya kashe wata mace aka kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce yadda ya kashe ta yadda ya kashe ta kama ta yayi ya je ya dora ta akan dutse ya dora kanta akan dutse haka ya dauko wani dutse ya rika buga mata ya rika buga mata sai da ya rotse akan kanta ya ditsi da kanta ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamo shi shi ma a nemo dutse a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa ditsi da kansa aka kashe shi wannan yake nuna rai rai ce sunanta in namiji ya kashe a kashe shi in ya kashe mace wasu malamai suka ce a'a idan bawanka ne ka kashe shi ne za a kashe ka a to min babi aula bawan wani min babi aula bawan wani shi sa shek usaimin allah ya masa rahama da ya zo sai ce bai san wace kwakwalwa ce ta yi wannan tunanin zance za'ifi ba shek usaimin allah masa rahama yana kan umumat cewa annan nafsa bin nafs in an kashe rai aka share babu wani daga kafa idan babba ya kashe da a kashe shi bari ku ji ra'ayi mai kyau na malam usaimin da uba zai yi ganganci ya yi ta'addanci ya kashe ɗansa za a kashe ɗan za a kashe uban don ya kashe ɗansa ɗan shi ne fatawa mai kyau wasu suna cewa ba za a kashe uba ba don ya kashe ɗansa domin ku shi uban shi ya yi sababin zuwan ɗan ya za a yi kuma ɗan ya yi sababin komawan uban wannan shi ne dalilin so dalili ne mai rauni ai ubangiji ne ya sababin zuwan ɗanka shi ya ƙaddara sau da haka idan uba da ta'addanci ya kashe ɗansa za a kashe shi kamar yadda in ɗa ya kashe ubansa za a kashe ɗan min babu aula idan jama'a goma suka haɗu suka kashe mutum ɗaya ko da a cikinsu mutum ɗaya ne ya yi dukan amma duka suka haɗa baki wannan shi ne kuke ce masa conspiracy ba? conspiracy in aka samu to za a yi musu cinikin goro ne gaba ɗayansu mun gane ko? domin conspiracy yana da hukuncin wanda ya mubasharan aikin hadda a cikin fiqhul islami nafsin hukunci ne za a kashe shi shi yasa sayyidina umar ya kashe mutum bakwai da suka kashe mutum ɗaya aka ce ya sai na umar ya za a yi mutum bakwai kashe su da mutum ɗaya ya ce lautamala ya ce da mutanen sana'a mutanen yemen kakkaf za su taru su kashe mutum ɗaya da zan kashe su gaba ɗaya kasan sai na umar ya ce balle mutum bakwai da ya faɗi wannan maganan dukkan sahabbai kowa ya yi shiru ba wanda ya sake magana sai ya zama na ijima'i ne har yau ɗin nan ga waɗanda suka taru suka kashe wani a haɗu gaba ɗaya a kashe su wannan kuma shine zai kawo zaman lafiya a ƙasa in ba a haka kuma to ka san kai ma shugaba wallahi za a biyo ka za a zai ke faɗo kanka shi yasa yanzu aka ga wani babban alkali ya yi ta'addanci sai ka ji an kashe shi a can an yi atakin wani minista an yi atakin wani waye kowa atakin ɗinsa yake duk wani atakin da rashin adalci yake haifar da haka in za a tsaye da adalci wallahi har masu barnan nan masu kidnapping masu waye masu waye adalcin shugabanni shine kadai zai taimaka akwai abubuwan da su taimaka da yawa amma yana daga cikin mataki babba da zai taimaka wannan al'amarin ya gushe ba tare da an sha wahala ba rashin adalci kuma ƙarfi da soja da komai wallahi bai kai ƙarfin rashin adalci ba duk ƙarfin sojan ƙasa in akwai rashin adalci sai rashin adalci ya makure sojojin an ci gaba da yin ta'addanci duk lalacewan sojoji da ake da su a ƙasa in akwai adalci wannan ƙarfin adalcin sai ya taimaki lalatattun sojojin da ba su da ƙarfi an tsaye da adalci a ƙasan an daina ta'addanci a ƙasan wannan ka'ida ce ta ubangiji a tsaye da adalci kuma a gani a kyautata wa kowa in kowa aka masa bukatansa me zai je bukaci na wani sannan kuma muna kira ga waɗannan bayan Allah masu irin wannan ta'addancin sun ji tsoron Allah kar su biya masu zunubi su je su fada cikin wani zunubin a jeren kiyama kana shan wahalan kwana jeji kana karban kuɗin mutane a jeren ba more kuɗin kake ba in ka karbi kuɗin jeji kake ƙara kobawa da kuɗin ka koma jeji kana buya baka moran kudin ka mutu kuma da azzaluman da kake cewa so azzalumi ne kuma ku shiga wuta tare da su baka yi riba ba dan kidnapping baka yi riba ba barayi yan fashi ba ku yi riba ba zaluncin masu zalunci kar ku kar su sa kuma ku zama azzalumai ku tuba ku koma zuwa ga Allah dan azzaluman ku ga sun shiga wuta ku kuma kun tsira amma kar ku zama yahudawa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kar ku zama irin wannan da wannan ake tsaye da adalci shi sa ko mutum da wasu a kashe a kashe su wani babban malamin fikihu fikihun malikiya aka zo aka ce masa mutum goma idan suka kashe mutum daya ya hukuncin ya ce duk a kashe su aka ce aya ko hadisi ya ce a'a ka daina nisa mana ai karatun fikihu ba a tafiya da nisa ya ce ka dawo ahalari ka ji amsa aka ce a ahalari ya ce kwarai a ahalari ya ce in an kashe mutum goma mutum goma in sun kashe mutum daya duk a kashe su aka ce mai dalili ya ce mai ahalari cewa ya ce iza ta ayyanitin najasatu wusila mahalluha fa'inil tabasat wusila tsawo kulluhu ya ce da an samu mutum ɗayan da ya tafi ya je ya kashe shi a shi kenan sai kashe shi kadai amma fa'inil tabasat in aka kasa gane wanda ya kashe wusilar saubu kulluhu sai a wanke duk tufafin duka duk sai a kashe su ba shi kenan ba walakun fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattakun na ma'alaran ma
كتب عليكم إذا حضى أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah subhanahu wataala ce kutiba alaikum mun sake dawo wata gaba ta wani abu kuma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum ya ayyuhal ladina amanu wace makaranta da zu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl nan kuma sai kawai aka cire ya ayyuhal ladina amanu tunda an ambace shi aya ta baya sai aka ce kutiba alaikum ku mu'minai an wajabta muku idza hadara ahadakumul maut idza hadara ahadakumul maut ai alamatul maut in alamomin mutuwa ta zo wa mutum ba mutuwan ta zo mutuwa ta zo kuma ai babu wani abu in alamomin mutuwa ta zo kutiba ay furida wa uthbita idza khud idza hadara adakum al-maut nan ana nufin asbabu kamar yadda na fada ko sabuban mutuwa sun zo domin abin da laraba suna irin wannan ibada din idza hadara adakum al-maut in taraka khairan in ya bar dukiya khairan anan wajen malan naqdan aw abdan aw iqaran aw aqaran duk abin da ya bari na dukiya mai yawa galibin malaman tafsiri suna fassara in taraka malan abin nan in taraka khairan ana fadan dukiya mai yawa ce dukiya ce kuma mai yawa ibnu kathir yake cewa ijma'an khairan anan bi ma'ana malan malan in taraka khairan alwasiyatu yayi wasiya lil walidaini ga mahaifansa wal'akarabina da ‘yan uwansa na kusa bil ma'arufi yadda ba zai saba hankali ba a al'adance haƙƙan alal muttaƙin waɗanda suke jin tsoron Allah su ne ku suke yin wannan mana sa tsoron Allah ba sa yi wasiya kaga kenan babban al'amari ne haƙƙan alal muttaƙin mutum ya yi wasiya mu je gaba alarama kafin mu dawo bayani
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه duk wanda ya zo gurin aka yi wasiya a gabansa baddalahu ba da ma sami'ahu ya canja bayan ya ji wasiyar ko shaidu ko wanda aka yi wasiya ya canja ko an rubuta an bar takardan ya dauka suka canja aka yi ba abin da ya da mamaci ya faɗa ba faizmuhu ala alladhina yubaddilunahu zunubin yana kan wanda ya canja wanda yake nuna duk amanar da ka bayar kace ayi kaza in an bata ba ayi daidai ba to kai kana da ladan abin da ka fada aka ce ayi in ka bada miliyan ɗaya kace a ba wa miskinai sai aka rike sai aka sadakar da dubu ɗari da hamsin aka cinye dubu ɗari takwas da hamsin to a wajen ubangiji kana da ladan miliyan ɗayan zunubin ɗari takwas da hamsin kuma yana ga wanda ya ci fa ismuhu ala alladhina yubaddilunahu inna Allah samiun alim ko na'am إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه hmm.
إن الله غفور رحيم idan kuka duba ƙarshen ayan sai Allah ce inna Allah samiun alim Allah mai ji ne mai gani wannan Allah ya tabbatar mana da sifatul sam da sifatul ilm Allah yana da sifatul sam Allah yana ji irin ji nasa ka san ba irin naka bane akai mai ka san ba irin naka bane don haka mahaukaci ne zai- zai zai kawo a kwakwalwansa ma ya ce irin namu kenan Allah da har tafiyan tururuwa yana yana yana jin kayansa haka Allah yana yana da ilimi yana da sifatu sifa ta ilimi sai ka ce irin ilimi irin naka to sai Allah ya ce faman baddalahu ai faman khafa min musin duk wanda ya ji tsoro khafa min musin ya ji tsoro daga wanda ya yi wasiyan janafan au ithman aljanafu shine almailu anil haqqi qata'an da kuskure a wasiyansa ya yi wasiya ta kuskure wanda ba daidai ba ta saba wa al'ada au ithman shi kuma amdan ko da gangan ba ya yi abin da ya saba wa al'ada a wasiya fa aslaha bainahum to sai kai sulhu tsakanin shi wanda ya wasiyan da wanda aka yi wasiya sai ka ce wanda ya wasiyan sai ka ce ne? wannan wasiyan ta saba wa Allah ba haka Allah ya ce ayi ba kai da aka maka wannan siyan kai hakuri zamu gyara ta kafin Allah ya dauki ransa ga yadda take ga yadda take ga yadda take fala isma alaihi wanda ya haka babu laifi a gare shi inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara mai rahama ne to a sauraron anan gurin can gurin an ce fa man baddalahu ba da ma sami'ahu duk wanda ya canja bayan ya ji fa inna ma ismu ala alladhina yubaddilunahu akwai zunubi to bayan yayi wasiya sai Allah ya masa rasuwa sai aka duba sai aka so- samu wasiya ce ja'ira nan kuma fa man baddalahu bi haqqin fala shay alayhi da haƙƙi ka duba dan an yi zalunci a cikin wasiyar da mamaci yayi shi yasa ba kowace wasiya ake zartarwa ba akwai uban da zai wasiya ya ce ko na mutu ban yadda yata ta auri wane ba wane nan kuma duk an duba ba class din wannan yar bane a addinance a mutunce a kaza a kaza idan ya mutu ba za a zartar da wannan wasiyar ba faman khafa min musin janafan aw ithman ne anan gurin in yana raye fa aslaha bainahum fala ithma alaihi in ba baya raye kar ku dauki ja'irar wasiya ku zartar da ita kar ku dauka ku nema wa mamacin ku gafara inna allaha ghafurur rahim a nema masa gafara ta mu dawo baya kutiba alaikum an wajabta muku idza hadara ahadakum al-mauta idza hadara ahadakum al-mautu idan mutuwa ta halarci asbabul maut kenan alamun mutuwa ta zo wa dan uwanku in taraka khairan shi wanda yake da dukiyar in ya bar wani abu na dukiya mai yawa yana sai wasiya to alwasiyatu lil walidain ana wasiya ne ga mahaifa guda biyu wal aqrabin da ƴan uwa na jini bil ma'ruf da abin da ya dace wannan ayar sai malamai suka yi sabani annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu tirmidhi ibnu majah da abu daud inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithi Allah ya bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa magaji ba a bashi wasiya ba a masa wasiya duk wanda yake da rabo na gado ba a bashi wasiya Imam Ibn Kathir Allah ubangiji ya masa rahama ya dan karkata ya dan karkata akan cewa wannan ayar an soke ta soke ta da aka yi an soke ta da ayoyi guda biyu aya ta farko yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unthayaini har zuwa ƙarshe domin inna Allah qad ata kulli dhi haqqin haqqahu kowa an raba masa an yi rabo sannan sannan ibnu kasir ya ƙara kawo aya Allah ya masa rahama yake cewa fadin Allah madaukin sarki lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minha aw kathura nasiban mafruḍa ai an riga an fara ayusikum Allahu fi auladikum ita ma ta soke wannan aya sannan wannan hadisin yana ƙara supporting din soke wannan ayoyin wasu ma suka ce wannan hadisin ne ya soke ayan fala wasiyata liwarithi wannan haka wasu suka tafi so da aka babu wasiya ga duk wani wanda zai gado ba na so mu faɗaɗa da yawa ina tare da ra'ayin sheikh muhammad bin salih al-uthaymin sannan kuma shine ra'ayi na tarin wasu daga cikin malamai ku ce ina ta'assubanci da fiqihu shine kuma abin nan galibin malamai masu tafsiri na fiqihu suka tafi akai cewa ayar ba a soke ta ba tana nan tafsisi ne kawai aka yi a cikinta mun gane ko kuma ikon Allah duk wa'ancan akwal da aka kawo na cewa sokekkiya ce kamar wanda aka kawo daga Atha ibn Abi Rabah Mujahid da sauransu duka sun ruwaito daga Ibn Abbas ne amma Ibn Abbas ba shine kuma ra'ayinsa ba ra'ayinsa shine yana tare da cewa taksisi ne a cikin ayan nan ko kuma wani bangare aka yi nas ba ai bangare ba ai ba ai ba ai na wani bangare ba Ibn Abbas Hasan al-Basri da Masruq da Tawus da Dhahhak da Muslim ibn Yasar da Ala ibn Ziyad jihad duk wa'annan sun tafi akan ayan tana nan hukuncinta Said ibn Jubair Rabi ibn Anas Qatada ibn Du'ama Muqatil ibn Hayyan dukkan wa'annan suna goyon bayan wancan wancan suka ce kuma la yusamma nasqan Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen ya dauki wannan ra'ayin na karshe ayan ba soke ta ba Akwai wata magana mai da ta burge wanda ina ga maganan abu asim ko wanda daga cikin 'yan baya magabata yake cewa bari ma ku je da fasarar ayin take kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut an wajabta muku in alamomin mutuwa suka zo ɗaya daga cikin ku in taraka khairan in ya bar arziki dukiya mai yawa alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf in zai wasiya ga iyayensa zai yi da kuma 'yan uwansa na jini bil ma'arufi da kyautatawa haqqan 'alal muttaqi yake cewa asalin yadda abin take da da in mutum ya zo yin wasiya sai ya ƙi wa 'yan uwansa na kusa sai ya tuna wasu na nesa manya wanda wata ilma ba sa bukatan a ba su dukiya don alfahari don bayan ya mutu a yi alfahari da shi sai Allah ya saukar ya ce a'a ba na nesa ake bawa ba alwasiyatu lil walidain wal aqrabin shi yasa a gaba faman baddalahu duk wanda ya canja ya kiya bawa walidain wal aqrabin ya ba na nesa na jahiliya da ake yi na alfahari fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu kun gane wannan fassara ban gane Allah ramma bi bi abun nan ba sai na zo tafsili mana usaimin ke cewa menene me hana ayi wa ayi wa ƴan uwa magada din magadan wa ya hana a basu was a basu a musu wasiya sai yace Sheikh Usaimin yake cewa in magaji yana cikin gado shine aka haramta a masa wasiya fala wasiyata liwarithin wannan hadisin yana nan gangari a haka yake fala wasiyata liwarithin in yana cikin yusikumullahu ka kirga kaga an zo ga kasonsa wannan ba a masa wasiya amma idan yana da gado ai in ba shi da gado zaka masa wasiya su ne ma ya ci cancanta ka masa wasiya wani zai tambaya zai ce to ai aka ce alwalidain yaushe ne walidain za a ce ba su da gado a ko'ina walidai suna da gado a a bi a hankali akwai gurin da walidai ne ba su da gado akwai gurin da babanka ba zai ci gadonka ba fiqhan shine a lokacin da mahaifinka ba musulmi bane in ba musulmi ne ba shi da gado sai ka yi wasiya ka ce a dukiyar da aka bari mahaifinsa wanda ba musulmin nan ba a dauki kaza a bashi babanka ne baka so ka mutu ko da ba musulmi ba bayan ka mutu a ganshi a wulakanci malam usaimin yake cewa mahaifin da ba musulmi ba ai ba zai ci gado ba sai a masa wasiya al wasiyatu lil walidain wal aqrabina al aqrabina kan ba ku da matsala ai al'agarbi na kan ba ku da matsala wanka ko kaninka uwarku ɗaya ubanku ɗaya idan akwai ɗanka ɗaya ka hana shi gado ba zai gado ba ka tafi za ka bar tiriliyon uku kamfanin da bai fi biliyan biyu ba kaninka yana kula da kamfanin ko wanka yana kula da kamfanin in ka san wasu wasu 'ya'yan ma ba dole su bashi ba kafin ka mutu ba ka ce kamfani na biliyan uku da kani na ke kula da shi bayan na mutu ya ci gaba da rike shi alwasiyatu lil walidain wal aqrabina ba wani soke ta tana nan kan hukuncinta kuma a yanzu ne ma za mu buƙaci wannan abin a yadda ake da mugunta mutum malam yana da dukiya miliyoyi billions kai daga matarsa da 'ya'yansa kaɗai su za su gado ɗin ga ƙaninsa ga yayansa ga babbansa ga kawunsa ga kaza dukka ce ba za mu sosiya ba kuma bayan ga gazancen fuka ha'u mai kyau mai karfi ga bujimaye da suka yi supporting ɗinta irin su cek muhammad ibn salih al-uthaymin karkashin tafsirin wannan ayar a tafsirinsa ka zo kawai ka hana wa talakawa ga rabasan da allah ya basu ko ba haka bane in gane ko faman baddalahu ba da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu allazina yubaddiluhu inna allaha sami'un faman khafa min musin janafan aw ithman mai wasiya ana zartar da wasiyansa a halin ɗaya daga cikin hali biyu idan yana rashin lafiya ko kuma mu ce hali uku ne wasiya ana zartar da ita idan mutum yana cikin lafiya kalau kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ko alkari ko na makamancin haka face wasiyarsa tana kusa da kullansa kullun yana rubuta wasiyarsa kullun kana rubutawa kuma wallahi rashin rubuta wasiya da rashin declaring dukiyarka da gaya wa magadanka wannan abun nawa ne wannan abun fa yanzu ba nawa bane ni da wani ne a ciki duk abin da zaka yi har abin da ka mallaka tsakaninka da yayanka danka ya sayi abu miliyan bakwai kai ka cika miliyan uku ka gaya wa jama'arka wannan dukiyar dana ka son sa kaza ne a cikin nawa ka so ne a ciki in dan ya rasu ba ka da matsala in kai ka rasu ba ka bar rigima a ciki ba kwanan nan wani babban abin nan mai kuɗi ya rasu ya bar wani katon gida wallahi gidan babu takaddun a gida a gefe kuma a ce ya sai da gidan jinya ta sa ya sai da gidan amma babu evidence bai zo ya gaya wa iyalansa ya sai da gidan ba sai bayan ya rasu iyalai kawai suka je suka sai da gida ina takaddu a to aikin gida kan an san namu ne sai da aka yi takaddu aka rubuta aka mika sai wanda suka sai gidan suka zo ai mu kuma mun saya ina takaddun da ya baku mu bai bamu takaddu ba ai mun amince da shi ku magada ina takaddun gidan da ya baku mu ma bai bamu takaddu ba ya aka yi kun an kawo shiririta ta komai kake bayani abu kaza fa ba nawa bane yanzu abu kaza ya fita daga hannuna abu kaza ni da wane ne sai ai ta samu rigingimu to shi yasa idan mutum yana halin lafiya yi kokari ke fadan al'amuransa na biyu idan mutum ba shi da lafiya yana cikin hayyacinsa wannan wasiyansa za a zartar da ita na uku idan ba shi da lafiya ya fita daga hayyacinsa wannan wasiyansa ba za ta yi amfani ba surkulle ne abin da yake faɗa ba a cikin hayyacinsa yake ba kamar mahaukaci ne ba za a ɗauka ba bayan ya rasu za a jefar da wannan wasiya din faman kafa min musin jadfan wa ithan fa'adu bainahu fala ithma alayh inna allaha ghafurur rahim na'am ala ramma
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تصدق خيرا فهو كفارة له فمن
na'am وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Mm.
فمن تطوع خيرا فهو خير له na'am وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba har yau dai muna ta kutiba kutiba kutiba ne ko kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun shi azumi yana sa mutun ya ji tsoron Allah azumi yana jawo maka tsoron Allah kutiba alaikumus siyam ay furida an wajabta muku wallazi faradahu huwa Allah subhanahu wataala Allah ne ya wajabta muku shi kuma as-siyam as-siyam duk inda kaga kalma ta siyam tana nufin kamewa daga ci da sha da dukkan abin da zai warware azumi da kusantan iyali daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana wannan shine as-siyam amma in ya zo asaumu asaumu shi kuma al'imsak mutlakul imsak kamar yadda ya zo a ƙura'ani ko inni da zartulin rahmani sauman shi kaɗai ne a ƙura'ani duk na ƙura'ani siyam ne saumu nan ne kawai zo ku ci ba alaikum siyam ana nufin al'imsa fadar ukallimal yau mai insiya haka ta fada fa kira al'imsak tumsiku anil kalam kutiba mun fada maɗin nan masdariya ne kutiba alaikumus siyamu kama ma anan masdariya ka din nan alkafu harfu jar mun gane ko tufidu tashbih tana fa'idantar da tashbihi ne wa huwa tashbihun lil kitabati bil kitabati ana tashbihin abinda aka farlanta ne da abinda aka farlanta ba ana tashbihin al-maktubu bil maktubi ba ba yadda suke azumi haka muke azumi ba ana gaya mana an fardanta musu azumi kamar da aka fardanta mana azumi da Allah nasu sau uku ne a wata la'anna nasu kaza ne a wata mun gane ko yawwa domin akwai at-tashbihu bil fi'l duna al-maf'uli wannan amr ne muttarid wannan amr ne muttarid kamar yadda ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri lalle za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata ka ganan wajen tashbihur ru'ya bil me bil ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i al-fi'lu bil maf'uli la ba shi ake magana ba mun gane ko ba za ka ce yadda aka ga watan nan haka za a ga ubangijin ba a'a ar-ru'ya bil ru'ya ne ake magana ba mar'i bil mar'i ba to nan al-kitabatu bil kitaba ba al-maktubi bil maktub ba sau da haka irin azumin mu ba irin nasu bane azumin su daban ne kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka wajabta wanda suke zo kafin ku dan ku samu tsoron dan zai haifar muku da tsoron Allah wannan aya ta farko akwai fa'idodi karkashin ta fa'ida ta farko ana kwantarwa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hankali karka ce kai wannan azumin akwai wahala ka gadai to ba ku kadai aka yi ba yan baya ma an yi musu shi yasa bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka duk lokacin da ka ji ka shiga wani tsanani an ce maka wani ma ya taba yi wani ma ya yi sai ka ji dan dama dama ai ba kai kadai bane ko lokacin da aka yi ta yin corona din nan daga mutum ya fara zazzabi hancinsa ya fara zubar da abin nan in ya zo kuna hira sai ka ja ce wallahi ni fa wannan tarin nawa ni ma an yi ba corona bane sai ka ja ce ka alhamdulillah ai an ce ana warkewa me yasa bai ce ana warkewa ba zai ce kai amma ba ana mutuwa ba a tunda ana warkewa shi yana layin ana warkewa kawai wani ya kamu ya warke to kai ma za ka warke to shi sa in ka je wajen mara lafiya ba a so ka gaya masa abin da shi ne zai tarmar da hankali duk tsananin shi lafiya sai ka ce Allahu Akbar to ai kai naka ma na wasu ma yafi naka amma alhamdulillah yanzu ga can suna ta yawo to sai samu dama dama amma ka zo ka ce wani fashi da ciwon kai ya fara shi ka aibe kai kan ma ya mutu kaga ai za ka kashe shi a lokaci eh shi yasa annabiga annabiga take cewa walaula kasratul baqina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi ba dan masu yawan kuka yadda nake kuka ba dan masu yawan kuka akwai masu yawan kuka iri na su ma masu matsala irin tawa ba ai da na mutu amma da na shiga matsala naga ga irin masu matsala irin tawa a sai hankali ya kwanta yanzu ko irin satan ko da ke barkar mu kwatanta da sata kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan yana nuna girman azumi da fa'idan azumi yana nuna mana wajibcin azumi yana nuna mana hikima na wajabta azumi shine kawo takawa sai ubangiji yake cewa ayyaman ma'dudat ayyaman ma'dudat kaga ikon Allah ayyaman wasu ƴan kwanaki ne ma'dudat da jam'ul mudhakkarus salim da jam'ul muannasus salim a ka'ida ta larabci min siyagi jam'il qilla jam'i ne na kadan da za a nuna maka abu ne fa mai yawa ba kutiba alaikum siyam ba shekara biyu ba ba wata biyar ba kwanaki a watan ma 29 kwana 29 ayyaman ma'dudat shi ma faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya zama ne zai bashi wahala fa'idatu min ayyamin ukhar ya kyale su ya biya a wani lokaci daban ya sha ya biya a wani lokaci daban na fa'idatu min ayyamin ukhar muna da minti goma ko ya kai 10 minute ba na tayyib fa'iddatun min ayyamin ukar a jinkirta shi sai wani lokaci wannan an halatta wa mai matafi ya sha azumi an halatta masa ya sha azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha azumi kwana 17 a halin tafiya fato makka 17 ya tafi aka yi tazarci kawai tashan tashan saboda halin da ake ciki ai ta yin kasaru shi ma saboda an yi tafiya an dauka za a je kwana biyu kwana uku ne a dawo sai aka yi tazarci sai ka yi ta sha kawai haka idan mutum bai da lafiya rashin lafiyan da zai baka wahalan azumin karka yi ta wani nawa fa shekar sunansa nawa mutumina ne sosai yana da ɗan yar matsala kaɗan haka dai akan zan tafi tafsiri yola na hadu da shi a tashan bauchi kai na gan shi ya fito daga hotel hotel ɗin wasu wanda ba musulmi ba ya ci abinci mu ko mun dawo azumi ranar ce ka dawo azumi ne ce ya baka dawo azumi ba ko kai ma dan sai kaga sai an gani ne sai ka gani da idonsa nace wallahi malam banda lafiya nace me fa wani irin rashin lafiya ne zai yace ya tsanna ya tsa ya tsa kaga ba irin wannan rashin lafiyan ba ba irin wannan rashin lafiyan ba فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ga waɗanda suke da ikon yin azumin za su iya wannan fa'ayar a can baya ake magana suna da iko za su iya yutiqunahu wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin farkon saukar da azumi da aka saukar da azumi saboda kun san abu mai wuya ba a shari'a saboda saukinta ba ta sauko da abu mai wuya lokaci guda sai a dan baka kada to lokacin da aka saukar da azumi wanda ya ga dama yayi azumin wanda ya ga dama ba sai yayi azumi ba kawai ya ciyar da miskinai wallazi na teƙunahu ga wanda ma suke da ikon za su yi wasu suna fassara teƙunahu ai suna yin sa da mashakka wasu suna fassara shi da kama na farkon nan da na faɗa shine da ni suna da ikon yin azumin mafi da tsawo miskin sa iya haƙura da azumin kawai su ciyar da miskinai miskinai iya adadin da ga miskini ɗaya ga duk kwana ɗaya miskini talatin a kwana talatin faman ta tsawo a khairan fahuwa khairun la idan ka zo ciyar da miskinin maimakon ɗaya ka ba da miskinai uku ko bakwai ka ƙara sadaka wannan alkhairi ne a gare ku amma fa wa an ta sumu khairun lakum dan a nuna maka can an baka zaɓi ne ka yi azumin shi ya fi maka alkhairi ba ka sha ba in kuntum ta'lamun in dai kuna sane ku yi azumi shi ya fi muku alkhairi in kuna sane ya rage minti uku a sanar da ni to wannan ayar ita mafa an kai ruwa rana da yawa wasu suka ce tana nan lahiyar takalau suka ce an soke ta me ya soke ta ayar da take gaba mu je ta alaramma
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان mm.
فمن شهد منكم الشهر فليصم yawwa wasu sai suka ce walladina tiquna fidyatun fidyatun ta'amu miskin an karanta shi da fiskoki da yawa fidyatu ta'ami miskin fidyatun ta'amu miskin fidyatu ta'amu miskin eh masakin duka akwai wajihi wajihi din kaga an ce in kaga dama kai azumi in kaga dama ka ciyar amma aka ce ciyarwan shi yafi alkhairi to daga baya sai Allah yake cewa shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu faman shahida minkum shara falyasumhu sai aka ce wannan ayar ita ta shafe wancan duk wanda duk wanda ya samu labarin an ga wata watan ramadan ya tsaya yana lafiyayye falyasumhu dole sai ya azumce shi ba mu maganar ciyarwa ba maganar zabi wasu kace an soke ta da wannan sai kuma aka bar hukuncin ya zama yana nan a haƙƙin tsoho da tsohuwa da mai ciki da mai shayarwa su in sun ga dama su yi azumin tsoho da zai yi wa azumi da kyar amma kuma zai iya yin to ya yi azumin shi ya fi alkhairi in kuma ya bari ko ya ciyar wasu ka ce "Ah, to akwai dai tafasil a cikin aya din kuma ga lokaci ya ƙure wanda gobe allah da za mu tattauna a kai da ikon Allah za mu dan fada da tattauna za mu fitar da akwal na malamai sannan mu faɗi maganar da tafi inganci a cikin matsala din insha Allah tabaraka ta'ala amma summary dai a summary na aya din summary ga waɗanda wata kilba dole su ji kasan na gaba ba shine wannan ayar yadda na faɗa da azumi an ba wa mutum zabi ko yayi azumin ko ya ciyar amma yayi azumin shi yafi alkhairi a gare shi da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ta gaba yace cewa faman shahida minkum shara falyasumhu sai ya zama na wajibi akan kowa sai dai a haƙƙin tsoho da ba zai iya ba da tsohuwa da ba za ta iya ba da marar lafiyan da likita yace marar lafiyansa rashin lafiyansa ba zai warke ba shi ma zai ci gaba da ciyarwa ba shi da matsala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alihi wasallam sallam akwai sanarwa kamar haka kuma muna so ya fito ciki cikin cikin kaset din insha Allah ta'ala akwai alhaji sa'adu mai mai slippers akwai alhaji sa'adu mai slippers jiya muna cikin karatu ya aiko a zakkansa na 200 naira 200 yace wannan zakkan yana so wannan majalisi ya duba mutum kar ya gaza arba'in ya raba su ya kasa musu wannan dubu ɗari biyu ɗin alhamdulillah alai sa'adu muna maka fatan alkhairi muna addu'a Allah ya albarkaci dukiyarka Allah ya saka wa dukiyarka albarka kuma wannan majalisin ba ma ya ce na kira shi a lokacin ya ce ya duba majalisi na zumuncinsa da na kusa da shi ya sa aka kakkai ya kai wasu ma daban yana neman tabarruki na a ce zakkarsa ta tafi gurin bayan Allah ne da suke halattan gurin karatu lalle zakkar ta yi albarka to muna fatan Allah ya karba masa ita Allah ubangiji ya albarkace shi Allah ya albarkaci dukiyarsa sannan wannan zakkar naka ta isa a wannan adadin da ka fada Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ubangiji ya amsa maka sako ya isa ga kwamiti da suka yi aikin haka ne ko Allah ubangiji ya saka ga ciyaman tun a daren jiya ciyaman na masallaci barista jingudo mamatu jingudo tun a jiya ya bada approving da kuma list din da suke da suna beneficiaries na masallacin dama muna da list na wanda dukkan cikin ramadan zamu dauki kaso mu yi abin da ya sawwaka daga ciyarwa bada abincin bude baki na abin da ya sawwaka tufafi da sauransu idan ma irin wannan abin zakkan yazo shi ma muna dauka daga cikin beneficiaries din mu ne muna duba waɗanda bukatu suke cikin tsananin bukatu sai a basu kuma sakonni sun isa Allah ubangiji ya kara wa Alhaji Sa'adu mai slippers albarka a dukiyarsa da iyalansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam in an kawo zakka yake irin wayannan addu'o'i din Allah ya maka albarka zamu dakata anan gurin sannan a yadda zafi yayi yawa a yadda zafi yayi yawa wannan zafin fitina ce masifa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yana daga cikin numfashin wutar jahannama kuma ta zo a lokacin damuna wanda ana expected ruwa wasu gurare an fara ruwa jama'a kowa tun da roƙon ruwa ya kasu wajen kashe uku kashi kashi wajen kashe uku akwai roƙon ruwa na fita a fita jeji a je a yi akwai roƙon ruwa na kan mimbari akwai roƙon ruwa na ɗaiɗaiku akwai ma roƙon ruwa da mutum ɗaya zai tashi a cikin sahu bayan an gama sallah a yi ta yin amin a yi ta yin amin akwai kuma na kowa ya je ya yi ta yi to roƙon ruwa na fita ba wanda yake sawa sai shugaba sarkin gari sarki shine zai sa to kaga bai saka ba ba mu kuma ba za mu yi gadin kanmu ce a fita ba a mimbarurruka limamai don Allah a ranar juma'a akan mimbarin a daga yatsa yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam a yi roƙon ruwa eh a daga hannu afwan a daga hannu a yi roƙon ruwa ɗaiɗaikunmu kuma kowa a sujjadansa da sallan darensa mu roƙa Allah ubangiji ya bamu ruwa ruwa ana roƙonsa ne ba wai don shuka kadai ba dan gari yayi sanyi domin albarka ce ruwa mai albarka haka Allah ya kira shi kuma idan ya zo zai tsarkake ku daga cututtuka zai tsarkake ku daga matsaloli zai tsarkake ku daga wannan masifar zafi din liyudakkira kun bihi wa yuthiba ankum rijza shaytani shine aikin ruwa cire muku kazanta ta sheda ya tabbatar da kafafunku ko ba haka bane gurin da yake da abin nan ƙasa ya tara yashi in an yi ruwa sai kaga ya rike ya rike gurin so da Allah ya kowa muna roƙon kowa aje ayi ta roƙon ruwa mu samu ruwa gari yayi sanyi a samu albarka ba wata sanarwa ko Allah ubangije mana tawfiki masu sauraro Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka gaba daya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh